نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شا تقوس كوتم محرم هجرة دبوɗe da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar ishirin da uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godewa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul ahzabi daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na shida yau za mu tashi aya na bakwai zuwa abin da Allah ya so farkon aya na bakwai shi ne fudin Allah madaukakin sarki wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum Allah ya samu nasu Allah ya ce wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum ka ba su labari yayin da muka riƙe alƙawari ga annabawan ana muka riƙe alƙawari a gare su cewa sashensu ya iyar da saƙo zuwa ga sashe sashensu ya yi kira da kalma la ilaha illallah wanda wanda zai zo bayansa shi ma ya yi kira zuwa ga kalmar la ilaha illallah kominka kuma ka ambata musu yayin da muka riki alkawari a gare ka komin nuhin da kuma annabi nuh wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa na maryam da isa ɗan maryam fa akhadna minhum mithaqan qaliza Allah madaukin sarki ya ce murriki alkawari mai ƙarfi a gare su mana alkawari shine kira zuwa ga bin Allah tun daga farko har zuwa ƙarshe Allah ya samu dace kalmar il muka ce idan ka ganshi zai zamo muta'alliqun ne bi fi'lin mahdhuf bi ma'ana udkur ka ambata musu idh akhadna minan nabiyyin yayin da muka riga daga annabawa mine ne muka riga daga gare su misaqahum alqawlin su ana muka riga alqawli a gare su annabiyin wannan malamai suka ce ko da ya zama mushtaqqun ne minan naba kamar yadda imamu nafi ya karanta shi bil hamza annabiyina annabiyina sai zan mushtaqqun minan naba' والنبأ هو الخبر العظيم shine labari mai girma ko kuma ya zamanto in mun dauki qira'an nabiyyin mushtaqun ne min an-nabwa an-nabwa wa hiya al-irtifa' shine daukaka لأن الأنبياء منزلتهم عند الله مرتفعة domin annabawa suna da matsayi madaukaki a gurin Allah madaukakin sarki a kowanne dai muka ɗauka yana iya ɗauka wasu malamai suka ce kilahuma lugatani min lugatil arab kowanne luga guda biyu ne kowanne yana ɗaukan ma'anar ɗaya annabi'u da annabiyu annabi'ina da annabiyina ko annabiyuna duka ma'ana guda ke basu wallahu alam anan Allah bai gaya muna wani irin alkawari ne ya ɗauka da annabawansa ba amma a wani guri Allah ya gaya mana alƙawarin da ya ɗauka shine wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna wannan shine alƙawarin da Allah ya ɗauka mun riga mun gabatar da bayani akai Allah madaukin sarki ya samu dace amma ku kula da kyau sai Allah ya ce wa minka kun muka riƙe alƙawari da kai wa min nuhin da kuma nuhu annabi manzo sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe amma shi aka fara ambata kafin sauran annabawa wannan yana nuni a matsayin girma da Allah ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam abu na biyu an ambaci wa'annan annabawa ne kadai sauran annabawa ba ambace su ba kaga ne ko ba haka bane kenan wannan shine abin da ake ce ma تخصيص العام من تخصيص الخاص على العام يعني من باب عطف الخاص على العام من باب عطف الخاص على العام an ambaci annabawa da Allah ya ce wa idza akhadna minan nabiyina yayin da muka riki alƙawari ga annabawa duk annabi ya shiga to su ma ai wa'in ga annabi nuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim annabi musa annabi isa dukkan su annabawa ne kenan ba maganar sai ya ambace su menene hikimar fidda su su an ka ambace su malamai suka ce saboda wa'annan annabawa su ne wa'anda suke da sabuwar shari'a su ne suke da littattafan da suke dauke da sabuwar shari'a ma'ana annabi Nuhu yana da nashi shari'a annabi Ibrahim yana da nashi shari'a annabi Musa haka annabi Isa haka manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani akwai wani sabon shari'a da yake ɗauke da shi sannan na hukku su ne ulula azumi minar rusul kun gane ko su ne annabawa manzanni wa'inda kuma suke ulula azumi manya-manya daga cikin manzannin Allah ina yanka tambaye ka ka lissaho ulul azumi minar rusul su ne wa'innan annabi muhammad ɗaya annabi Nuhu biyu, annabi Ibrahim uku, annabi Musa hudu, annabi Isa biyar, da masu biyar ne. Allah yake cewa wa khadna minhum mithaqan ghaliza murriki alqawri mai karki a gare su shine sashen su ya yadda sako zuwa ga sashen sannan kuma liyas'al as-sadiqina an sidqihim Allah ya riƙe alƙawari da su ne domin Allah ya tambayi masu gaskiya game da gaskiyarsu ma'ana liyas'alal muballighina an tablighihim don Allah ya tambayi masu iyar da sako game da sakon da aka ba su sun iyar da shi ko ba su iyar da shi ba an gane ko wa'addal kafirina azaban alima Allah ya tanajin azaba mai raɗaɗi ga wanda suka kafirce mana su manzanni sun iya ta sako wanda sun kafirce ga abin da za a yi musu ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ku masu imani kuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar da Allah ya gare ku id ja'atkum junud yayin da rundunan sojoji na kafare suka zai ke muku suka zo suka mamaye ku ai jumu'ul kuffar jama'u na kafirai yayin da suka zo muku fa arsalna alaihim riha Allah ya ce sai muka aiko musu da iska shine as-saba kamar yadda manzo Allah ya ce nusirtu bis-saba wa uhlikat adun bid-dabur an taimake ni da iskan saba iskan da yake dauke da sanyi an ka halakar da aka kori kafirin da suka zo gazwatul ahzab su kuma adawa a halakar da su ne da wani iska da ake ji da shi addabur to shine na Allah yake ba mu labari yake cewa fa arsalna alaihim riha muka aiko musu da iska wa junudan lam tarawha kuma muka aiko musu da sojoji sahu sahu na mala'iku lam tarawha ku ba ku gansu ba wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah subhanahu wataala ya kasance mai gani ne game da abin da ko kasance kuna aikatawa idja'ukum min fawqikum yayin da kafiran maka suka zo muku min fawqikum daga saman ku mana suka zo muku ta ɗayan bangare na Madina sannan wa min asfala minkum su kuma ɗayan suka zo muku ta wani gefe na madina ana ɗaya suka zo ta ɓangaren gabas ɗaya suka zo ta ɓangaren madina ta ɓangaren yamma ga yahudawa sun zagaye ku ta ɗayan ɓangare ga kafiran makka da sauran abokan haɗakarsu sun zagaye ku ta ɗayan ɓangare wa'id zagatil absar yayin da idanuwanku suka karkata sun kasa tsayawa guri guda wannan yana daga cikin usulubi daga cikin usulubi na larabawa zagal absam idan lam yastaqir fi makanin wahid ido ya karkace ne kasa tsayawa wuri guda ɗabi'a na mai tsoro in kakkalle idan shi yana cikin tsoro yana yawan kiftawa idanuwansu ba sa tsayawa wuri guda shi yasa zaka ga jami'an tsaro in sun zo a guri sai su kama mai laifi ka kasa gane yaya aka yi suka gane mai laifi ne idanuwa suke kalla za su ga idanuwa sun kasa tsayawa sai su ci kai taso zo mu bincika wani bi za ka ga an zo cikin mota an tsaya an ce ku tsaya sai ka ga jami'in tsaro ya gehe yana kallo sai ce ku wuce ko kuma yana nan sai ce kai hito ya an bincika kuma sai a ga wani abu daga cikin sirri idanuwa ba sa tsaya wuri guda kenan ido idan yana da natsuwa akwai adadin kifta wanda yake yi idan bai da natsuwa akwai adadin kifta wanda yake yi kamar likita yanzu idan likita ƙwararren likita ne idan zuciyanka yana bugawa da yawa da ya kama hannunka yana ganewa zai gane cewa zuciyanka yana bugawa fiye da adadi to haka ma polisai su kuma jami'an tsaro suna amfani da idanuwa saboda ba a samun natsuwa wa idh zagatil absar yayin da idanuwanku suka karkace ma'ana suka kasa tsayawa wuri guda saboda menene saboda rashin natsuwa sannan Allah madaukakin sarki yake cewa wa balagatil qulubul hanajir zukatanku sun kawo ga mahadan abinci gane ko makanul bala gurin da ake haɗe abinci ma'ana kinaya ne zuwa ga tsoro zuciyanku har ya taso sama yawan bugawan zuciya saboda tsoro kuna ganin kamar mutuwa zai kama wata zunnuna billahi zununa kuna zato daban-daban game da al'amarin Allah kuna zato iri-iri ga Allah subhanahu wata'ala kun gane zato iri-iri saboda nan mutane ne daban-daban suka haɗu masu imani suna kyakkyawan zato sun sa Allah zai taimake su sai kuma munafukai suna mummunan zato suna ganin Allah ba zai taimake su ba kenan kowa da irin zatonsa yasa Allah ya ce wata zunnuna billahi zununa kuna yi ma Allah zato ku kula da kyau wajen azzunun sai aka kara alif an ce zununa menene yasa aka kara wannan alif ai ba banza bane akwai dalili da yasa aka ƙara wannan alifin kamata ya tsaida shi da wata zunnuna billahi zunun kun gane ko idan bayani ya kama a yi a wani zamu saboda ba mu son mu tsawaita shi yasa ba za mu tsaya mu yi wani dogon bayani ba amma dai kuna zato ma Allah zato mabambanci wasu su yi zaton alkhairi wasu su yi sabanin wannan hunalika tuliyal mu'minun Allah ya ce anan ne fa a ina inda dalikal khawf a cikin wannan tsoron aka jarrabci mu'mini wa zulzilu aka girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani saboda mi sun shiga hali na tsoro nan zulzilu kenan Allah ya jarrabci zukatansu ya jarrabci imanin shine wa hurriku tahrikan shadida an girgiza su girgizawa mai karfi sauranan za a gane za a tantance a gano suwane ne masu imani mai kyau to za ka kowa ya tashi ku suranta in muna tare ai mun gaya muku yadda su a hazabu yayi kafirai dubu goma ne suka zo suka zagaye garin madina su kuma musulmai duka su dubu uku ne har ma waɗanda ba sa da ƙarfi daga cikinsu ba sa da wani shiri na makami ga ku an zo garinku ba shiga ba hita kuma abin ya ƙi ƙarewa kaga kowa zai irin nashi zato masu imani sun tsorata sosai Allah ya girgiza imaninsu idh yaqulu almunafiquna to yayin nan ne munafikai walladhina fi qulubihim maradun da wa'inda suke da rashin lafiya a cikin zukatansu kun gane ko wa'inda suke da'aful iman masu raunin imani kamar yadda wasu malama suka fara su musulmai ne amma imani bai kama tabbato a cikin zukatansu ba su kuma munafukan dama su ba su imani ba sun dai faɗi ne a baki to sun ji suna magana sai su biye musu har yanzu yana faruwa wani sadda yake magana shi yana magana da wata manufa in baka gane ba kai ma sai ka je kana magana irin tashi amma manufan taku ba ɗaya ba to su munafukai da wanda ke da launin imani sai suke faɗi irin wannan magana idh yaqulu almunafiquna yayin da munafikai suke cewa kun gane dai munafiqai munafiqi shine wanda ya bayyana musulunci ya boye kafirci shine munafiqai kenan ladina fi qulubihim maradun wa inda kuma akwai shakku a cikin zukatansu wan nifaq da kuma munafurci suna cewa ya ahla yatrib ina ne ake suna ce ma wa'adan Allah ko na ga wajen ma wa'adan Allah wa rasuluhu illa gurura ai Allah da manzonsa ba wani alkawari da suka yi muna sai dai alkawali na rudi ma'ana ba na gaskiya ba ne wa'adan ba'ilan alkawali ne na banza ba na gaskiya ba sai a koma gehi ana wane kai ka jefa ya ce mu za mu shi nasara kuma Allah kaga an zagaye mu kaga da ganin wannan taro ka san mu a ƙasa ka ku kyale shi ai abin da yake hodi mun san kawai ba haka bane kawai dai yana faɗa ne dadin baki na shi kai mana su ake wannan magana mutane a wani zamani a gaban wa wa ake gaya ma haye ka ce wai ka zauna lahiya da mutane wa kake ai baka isa ba kowa kafiran duniya kaf sun shaida manzon Allah mai gaskiya ne a tarihin manzon Allah tun kafin sauka alkur'ani saboda gaske shi aminu ake ce masa amma ranar ahzab sai da wasu ka koma gefe suna cewa kai wancan alkawari da ya muna na cewa za a ta nasara karya ne ha wallahi ba wata nasara da za a ci kuma sun wada haka da gaske na ba su yadda ba yaushe musu wani alkawari ana gaya mana daga cikin jarinta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo sun kasa fasa dutse sai manzon Allah ya dauki dutsen ya fashe in ya fashe sai ya ce an bashi mabudan Yaman an bashi mabudai na Farisa ko ba haka bane an bashi mabudai na Rum da sai su koma gaya sai a ce ka Rum dinwa wanda ko hitsari ya sai ala keshi ya ce Rum ga misali na wani shugaban kasa sai wasu sun ka ce ai kowurin kashi bai a hituwa sai ga shi ya kilo tara ko goma yana ta yi kasa misali Allah ya sa wadace to shi munafiki haka yake bai kuma yayi karya kuma in dai mutum bai son ka duk yadda za a iya faɗi magana ta yare na kasi ya faɗi ta kada suka ce mu wanga alƙawari da wancan yi muna ba gaskiya ba ne yanzu kai don kana malam a ce kuma cikin ɗalibanka wasu ba za su zage ka ba ƙarya ne Allah sai wani ya zage ka kuma ya haɗe zai ma daɗin baki a yi malam wala yan ba don ka ba kaza kaza ƙarya ce na gane mu to kun ji abin da suke cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu su inda ma abin yayi muni su har Allah ba su yarda da shi ba wai da Allah da manzon sa ai kawai suka yi musu ba gaskiya bane guru bi ma'ana batil ba gaskiya bane idh qala ta'ifatun minhum yayin da wasu jama'a daga cikin munafikai suka ce ya ahla yathriba ya ku mutanen madina la muqama lakum ba ku da wurin zama anan ma'ana wanga ba wurin zaman ku bane farju'u ku koma cikin gari ku zauna dan zaman ku nan ma asara ne ku kula dama ya muka ce an baro gari can ko an zo gehen gari an shirya in za ka sai gari ana ganin ka dan dama ko da za a yi wasu sun yi ta kokarin a tsaya cikin gari saboda su shige daki ba a san ma me suke yi ba yanzu an ka yi to da inda ka taho ana ganin ka to su waɗannan munafukan sai su sai kula hirawa ne wallahi mu salale mu koma gida mu zauna nan wallahi ba wurin zama ne gare mu dan ba mu cin wata riba kawai mu tashi mu bar wurin kaga da ake da bukatar su ho kenan kowa ga wani da ake bukatar soja ba ranar yaƙi ba ne to ranar da wasu sojojin sun ce su ba su yawa sai wani zai ce wala ba mu yaƙin nan ba wala wani mu ta kamu kaga ya kashe gwiwa sauran za su suke cewa la muqama lakum wanga wuri ba wurin zaman ku bane farji'u ku koma gida ma'ana su gida za su koma kenan wayasta'dinu wayasta'dinu fariqun minhumun nabiyya ko wasu kuma jama'a daga cikin munafikai suna neman izini gurin manzon Allah shi yasa malamai suka ce an yi amfani da fi'ili mudari'i ne da tikrarin aqwal saboda wannan maganganu na neman izini ya ta maimaituwa ya ta maimaituwa sai ka amfani da mudari'i hmm sai sun samu sunan yasriba wannan kafin a canza masa da sunan baba akwai hadisai da suka zo akan canza wannan suna saboda ba mu son mu tsawaita shi yasa sai mun ka takaita ka na'am wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya wasu daga cikin jama'a na munafikai suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna suna cewa da shi inna buyutana auratun lalle gidajenmu al'aura ne me suke nufi da al'aura ma'ana sun zama tsirara ana ganin su ya kamata su je su tusurta gidajensu ma'ana sun baro yaransu da matansu ana iya a zo a kai musu hari ba su da labari to a bari su je su suturta matansu kaga idan mutum bai da kumiya a maganar sama rashin kumiya ne zai yi shi shugaba ya baro iyalansa ya baro duka fami din shi wai sai ka zo ka ce mai a kai na ka za ka je ka kula da su to shi na shi wa zai kula mai da su ba wani shan kuma a cikin wannan wai shi suka ce wa manzo Allah gidajen su al'aura ne ma'ana tsirara suke ba su da mai kare su shi musu izini ba su iya tsayawa ne su je su kare gidajen su kenan su abin da ya dame su gidansu da dukiyarsu kawai shi ne sai Allah ya karyata su Allah yake cewa wa ma hiya bi'awa alhalin kuma gidajen nasu ba a tsirara suke ba ba al'aura bane gidajen su mana abin da suke nuhi gashi Allah ya ce in yuriduna illa firara ba komai suke suna son su gudu su bar manzon Allah haka suke ta zarewa da an dibi wannan an rasa ya taye shi ya shige gida ya shige daki ya kulle da iyalinsa inda ma in ta tsaya nan da sauki an san tsorata na yi ko a a yanzu da ya shiga daki yanzu dariya shi ke hawa na yi sa'a na sun cike can suwa da ba sun tsaya ba Allah ya sa'a musu kaza bula yake to wannan abin me yake so ya nuna muna su irin waɗannan mutane babu wani zamani da babu su babu wani taro da mutum zai kai goma ko ashirin babu irin waɗannan ciki sai dai kowane munafiki yana daidai ne da ‘yan zamaninsa in ba kana da zurfin tunani ba munafikan wannan zamani sai ka daɗe tare da su baka gane su kowane irin munafiki da irin nashi usulubi yin taron gada muka yi akwai munafukai tare da mu wani shi yana munafurcin habbai gane shi ma munafikin ba ne kun gane misali ko kinan kowane zamani da irin nashi munafukai kuma duk lokacin da Allah ya shugabantar da kai akan wasu jama'a dole akwai munafikin ka cikin waɗanda za su mara mata yakka baya amma ya za a yi ka gane ka karanta suratul tauba mun yi baya ka zo ka karanta wani bangare na suratul ali imrana ka zo ka karanta suratul ahzabi in ka har hada cikin sauki zaka gane munafikai wani da ya magana ya kare sai kace um suwa ne ya ko ya kama da dan ubayyu a waje kaza Allah ya kare mu kin gane jama'a dole mu shiga taitayin mu gidanka dole sai Allah ya jarbe ka da munafiki in kana da mata biyu Allah sai ya jarbe ka da munafika guda in baka san sirrin munafiki ba sai ta hada ka duttar kita ma gida cikin ‘ya'yanka sai ana jarrabe da munafiki in baka kula ba duk sai ya dama ma lamura shi yasa abin da zai sa ma mafita shine kalzimci qur'ani duk sadda za a yi darasi a yi darasi tare da kai sai ka gane sirrin duniya da na lahira amma ai karatu da kai yau gobe ba a yi sai a biya kan wata gaba mai muhimmanci baka da labari wallahi duk wanda zai baka sirrin mu'amalar da za a zauna da mutane in ba qur'ani bane kawai ƙarya ne Qur'ani shine Allah ya faɗa sirrin yadda mutane suke. Kenan dole haka sai ka kula. In kana da ƴaƴa da yawa kafin ka zama alƙali hakka karanci halin kowa. Wallahi a karatun nan da mun kai wani in ya kalli darasin tsaf in ya zo ya kalla sai ya gano cikin ƴaƴan shi wani munafiki ne. Saboda duk maganar da zai yi ta hada hada ce. In kana da mata biyu ko uku in baka kula ba sai dai ta hana ka da zama da matanka duka munafika ce baka sani ba ta kulla nan ta koma gefe baka ganewa in kana da abokan kasuwanci akwai munafikai tare kai limamai in kana da abokan limanci wasu sai an samu wani munafiki ya shigo yan kwamiti na masallaci sai an zama munafiki ya shigo babu wata haraka ta alheri da babu munafiki a ciki na ga sai kun kiyaye kuma abu da zarar an ka ce an hada an yi kwamiti duk abin da za a yi sai an yi kwamiti an yi shawara in ba sa ko yi ba ku yi don wani munafiki zai zo ya tare ba ai ba kuma bai barin ai wani lokaci sai ma kun gane shi sai ku ce wani adda matsala kuma yana muku tafiya shi sa duk tafiya ta alkhairi in za ka yi kakka yadda da sai da su wani in ba ka ba abin bai mun ga karatun nan da muke yi ko inda mun yadda su wani sun shigo wala da ya tsaya don tare mu za su yi muna so a yi karatu sai su a sai sati na sama ko kuma sai da kaza kun gane misali saboda mun san sharri munafukai sai muka yi kokari kowa ya dai je can in ma zai je ho Allah ya kare mu daga sharri munafici shi da Allah ya samu dace wannan bayani yana da muhimmancin gaske ba mun tsaya mun yi shi bane haka dan muna da matsala da wani a'a ba mu da matsala da kowa amma muna haska kawa ne don mu gane mu'amala mutum da kullum sai mun kula Allah madaukin sarki yake cewa walau dukhilat alaihim inda za a faɗo musu a cikin garin Madina a kaddara da kahirai za su faɗo musu bagtatan ya zamanto shine walau dukhilat alaihim min aqtariha da za a faɗo ma munafukai a cikin garin Madina min aqfariha ay min nawahiha daga bangarori daban-daban na garin Madina su ko ina an mamaye su thumma su'ilu fitnata sa'annan aka neme su fitina Allah yake cewa la tauha wa ma tadabbasu biha illa yasira da sun zo sun fada mu fitina ba za su yi jinkiri ba sai dai dan kadan ma'ana alfitina a nan shi ne a shirk wai inda a ce za a faɗo musu a ce ko dai ku ta musulunci ko a kashe ku kafin ma a gama wannan magana za su ce sun ta musulunci inda kasan su ma kafirai suna da tasu siyasa kamar yadda musulmai suke da tasu siyasa kafirai su ma suna da tasu siyasa musulmai suna son ƙaruwan musulmai ne ko ba haka ba ne shi yasa daga sharaɗi na yakin musulmi musulmi ba zai kai ma hari ba ya nemi rayuwanka a abin da yake kokari ya nemi musulunci a gare ka idan ya nemi musulunci a gare ka shi ke na an zamna lafiya in ka cewa ka musulunta ya ce to in ka ga haraka ta kakka shiga ba zan shiga harakar ka ba in ka cika da sai ya kyale ka amma in ya ce a'a ni ban musulunta ban sulhu da kai tsakanina da kai takobi ne to wannan mai rabon ganin ba ya gani to su wa kafirai siyasa su a kahirai su yawa kinan in suka zo suka mamaye abinda suke kokari yaya za a yi wanda sun ka shiga musulunci su fit da su to su munafikai saboda dama rabi ne ya shigo harshe ne ya shigo zuciyar ba ta shiga ba Allah ce inda za a shiga amma mai su a garin Madina a neme su su shiga menene su shiga kafirci da sun fada mu shirka ba za su yi jinkiri ba face dan kanin ma'ana kafin a neme su kenan za su za su kafirci walaqad kanu ahadullah min qabl alhali kuma sun yi ma Allah alkawari tun farko ma'ana lokacin da menene lokacin da aka yi yakin badar da sauran yaƙoƙa akwai waɗanda cikinsu sun yi ma'alla alkawarin cewa in za a yi wani yaƙi wallahi ba za su juya baya ba amma yanzu ga shi yau sun warware wannan alkawari la yi walluna al'adabara ko la yi walluna al'adabara ba za su juya baya ba wa kana ahadullahi mas'ula alkawarin Allah ya kasance abin tambaya ne ma'ana rana alkiyama za a tambaye su game da wannan alƙawari da suka yi suka saba ce da su yanzu ana magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallam da wayannan wayanda suka warware alƙawarin da suka yi ma Allah bayan sun dauki alƙawari cewa in sun hadu da kafirai za su dage su yi yaki suka warware to kace da su lan yanfa'akumul firaru gudu da za ku yi don kaucewa mai mutuwa ba zai amfane ku ba in farartun minal mutu ko da kun guje wa mutuwa abil katli ko kuma kisan ko da kun kauce ma wannan kisan shi ma ba zai amfane ku ba Allah madaukin sarki ya samu dace wa idan sannan kuma ku sani la tumatta'una illa qalila ba za a jiyar da ku daɗin duniya ba sai dai ɗan kaɗan Abin da ake nufi a nan ita duniya ita ce rayuwa mafi karanci ko da wai ka daɗe baka mutu ba dai wannan ana lissafa shi ɗan kaɗan ne ko da an bar ka shekarar ɗari biyu ɗari uku in an yi lissahi da shekarun da za ka yi wa'innan shekaru ɗari biyu ‘yan kaɗan ne kenan gujewa yaƙi bai fidda ku bai raba ku da mutuwa inda ita mutuwa ko da an zauna a duniya babu yadda za a yi sai an mutu ko da an ji daɗin duniya daɗin duniya yan yi Allah akari da ranar lahira ɗan kaɗan ne shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce kul ka ce da su lan yanfa'akum al-firaru in farartum gudu ma mutuwa da za ku yi in kun yi ba zai amfane ku ba min al-maut daga mutuwa in lokaci za a mutu awil qatl ko kuma kisa sannan ku sani wa idan kuma la tumatta'una illa qalila ba za a jiyar da ku wani dadi a nan duniya ba sai dai dan kadan in ma hukun samu jin dadin duniya kenan kulka ce da su man zallabi ya'simukum min Allahi shin wane ne ya isa ya kare ku daga Allah min Allah ai min azabillah wa ya isa ya kare ku daga fadawa azaban Allah in arada bikum su'an in Allah ya nufe ku da mummuna abu mana Allah ya nufe ku da azaba wa ya isa ya kare ku da fadawa a cikin azaba aw arada bikum rahma ko kuma idan Allah subhanahu wataala ya nufe ku da menene da rahama kun gane ko mana Allah ya nufe ku da karuwa daga mutuwa wa ya isa ya kashe ku ba wanda ya isa ya kashe ku mana gudun yakin da kuke yi dan kada kashe ku in Allah ya nufi ba za a kashe ku sai ba ku kariya ba za a kashe ku ba sa'annan kaucewa da za ku yi in Allah ya nufi a kashe ku sai a kashe ku shi yasa Allah ya ce ulkace da su man zallabi ya asimukum min Allah wane ne zai kare ku daga azaban Allah in arada bikum su'an in ya nufe ku da azaba aw arada bikum rahma ko ya nufe ku da rahama ana ya ba ku kariya daga kisa wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira Allah ce wala yajiduna lahum haka ne ko ba za su sa mana wala yajiduna lahum ba zai samu komai a gare su ba mana ba su samun komai min min dunillahi wani wanda yake koma bayan Allah ne da zai kare su daga azaban Allah ba waliyan ba su samu wani wanda zai ba su kariya ba shine hafizan wala nasira ko kuma wanda zai taimake su kenan mun dubi karshen wannan ayan da Allah ya ce wala yajiduna lahum waliyan min dunillahi ko ai ba za su samu wani wanda zai kare su daga azaban Allah ba in Allah ya nufi su da azaba waliyin wala nasira majibancin al'amari a gare su ko kuma wanda zai taimaka musu ba su samu kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum Allah ya ce haƙiƙa Allah ya san wa'inda suke komawa baya daga cikin ku gane ko masu komawa su ja baya su koyi duk ana bayani ne akan munafikai akwai wasu kuma daga cikin dabi'a su ana aiki ana aiki babu labari sai su sance sai su tahe su sai in an nema ba a gane su an diba an diba ina wane babu wane nan wane ya gudu Allah maɗaukin sarki ya samu dace malamai suka ce al-mu'awwid huwa qalilus sur'a mutumin da yake da ƙarancin gaugawa shi ta ja baya shi ta ja baya ha'a ta abar shi wanda yake yana da rauni da tsoro ina Allah yake cewa shi ya san wa'annan da suke komawa baya su ɓoye don ka a ta yaƙi da su walƙa'ili na da ikhwanihim da waɗanda suke ce da ‘yan uwansu halumma ilaina ku zo wajenmu ku zo ku zauna gurinmu kaji su yanzu sun yi tafiya sun koma baya sannan in suka ga wa'inda za su taho sai su koma gehe su rada musu cewa cewa ne kakka taifa bala kakka je zaman ka daga dai su su taimakon musu bari an kai ba gwara ma da baka je ba kamar wani ya tafi to sai sun hana a tahi kuma sun ki tahiya wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila Allah madaukin sarki yake cewa ba sa zuwa wurin yaƙi illa ƙalila sai dai ɗan kaɗan abinda malamai suka fassara da illa ƙalila a illa riya'an ba sa zuwa yaƙi sai dai da a gansu in za a tai sai su shiga gaba su ɗauki makami suna kumfa suna kumfa ayyo ƙarshen kenan insha Allah yanzu ba an gansu ba sun shiga gaba an gansu an fara tafiya sai su fayo baya da baya sai an duba yana wani babu wani sun dawo gida su yi zaman su kenan ko da za a gane ya dawo ba kowa zai gane ba amma in za a yi magana ya tafi kowa zai cewa ya tafi shi ma ya haɗu zai ce ai muwa gaba kun gane misali ko ai kowa gaba to da kuka yi ne su suka dawo baya shi yasa nake muku misali kullum idan haraka ta zo ta a shiga gaba ta a buga dole ka ga ya shiga gaba in an zo wurin buga ka bari ya fara bugawa sannan in kagga irin bugun da ya yi yanzu in bugawa za ka yi kai sai ka buga wasan ganin ne ana wani ɗabi'a in an zo ana faɗa wani sai ya gana cike baki ni sai na mai kaza ana riƙe shi sai na mai kaza da an jima sai ka rasa inda yi da an fara faɗa sai ya te shi da ka ka daina yadda duk inda abu ya dawo kagga kowa na cewa a yi a yi kakka fara yi ka sa kanka matsala an gane misali ko wani sai ya ce rana kaza za mu yi to zanga-zanga shi shiga cikin gidan radiyo ya faɗi za mu yi kaza za mu yi kaza a sai ci hadda wani ma sani yana yi zai shige zare shi fakki shi in ka je kai ka gani bai yi towa eh to shi yasa mutum ya zamo mai hankali duk abu na jama'a in an ce a fara ka ce wani shi fara a gani ka ce kai baka iya yi ba a yi ka ga yadda aka yi Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala yake cewa ashihatan alaikum saboda ruwan da kuke da shi ai ukhlan ma'ana ruwan da kuke da shi da kuma maganganu da kuke faɗi na menene na munafurci kenan fa idza jaa al khawf idan yaqi yazo al'amari na tsoro yazo musu kun gane ko kamar in makiya suka zo suka mamaye su ra'aitahum yanzuruna ilayka zaka ga suna kallo zuwa gare ka taduru a'yunuhum idanun suna jujjuyawa kallazi yuksha alaihi min al-maut kamar dai wanda alamun mutuwa ya mamaye shi waye taba ganin wanda zai mutu wanda yayi jinya in mutun zai mutu kaga yake yi idanun shi sama nasu sama nasu gane misali wani da ka kalle shi sai hankalin ka ya ɗauko ko mutuwa ya in ka kalle irin nan nashi sai su baka tsoro sai a ruhi me yasa ake cewa in mutum zai mutu ai menene a shafe sa me yake ne da shafewa a rufe masa ido saboda me yake kallon sama in ya mutu hmm? idanuwa ko menene alaƙar idanuwa da fitar da mutum ɗan adam har ma ya zamto in zai mutu kana ganin yadda idanuwa suke caccanza suna jujjuyawa malaman kimiyya ma'abuta ilimi na ɗan adam suka ce ai shiran mutum ɗan adam ƙofansa su ne idanuwa ƙofan rai ido ne ƙofa na rayuwa man fahimci ko an gane ne ba ga misali idan ka ɗau fitila ka haska wa mutum ta baya yana damuwa in ka haska mai ga ciki yana damuwa amma fitila mai haske sai ka haska wa mutum ga ido me zai biyo baya irin suna tsaya wuri guda me suke yi wannan abin da suke ai magana ne nan rai yake magana saboda mi malamai suka ce rai kenan haske ne in haske ya haɗu da haske suna tattaunawa tsakaninsu amma kai ɗin ba ka iya gane wannan inda ba ka da ilimi a kan wani al'amari shi yasa ƙofar rayuwa idanuwa ne shi kuma rai a ilmance yana karewa ne a estral fawa yana karewa ne estral fawa yana komawa ne zuwa ga ilimin ilahiyya shi yasa rai sama yake haske ne ko hossa ido ne kenan idanuwa suna da tasiri wajen fitar rai yasa mutum zai mutu kakkale idanuwansa kana gane ran ga yanayin da yake ciki Allah ya samu dace kallazi taduru ayunuhum kamar waɗanda idanuwansu suke jujjuyawa ne e kallazi yugsha alaihi min al-maut ko haka ne dai ra'aytahum zaka gansu yanzuruna ilayka suna kallo zuwa gare ka taduru a ayunuhum idanuwansu suna zazzagayawa kallazi yugsha alaihi min al-maut kamar wanda alamun mutuwa suka zo zuwa gare shi fa idza zahaba al-khawf amma fa idan wannan tsoron ya fita daga gare su ma'ana makiya sun ka tafi suka ma suka koma zaman su salaqukum aka ne ko za su rinka su kanku suna faɗin maganganu a kanku bi ma'ana abukum za su rinka aiban taku bi alsinatin hidade da harasa waɗanda suke da kaifi ana suna faɗin maganganu a kanku a shihatan alkhair ana saboda ruwan da suke da shi na alkhairi wajen ciyarwa fi sabilillah da abin da yake kama da wannan ula'ika wa'innan fa masu wannan ɗabi'u lam yu'minu ba su imani da Allah ba sa da imani na haƙiƙa فأحبط الله أعمالهم شيء سأل لا يلالة أيكنسو وكان ذلك على الله يسيرا wannan al'amari ya kasance mai sauƙi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana lalata ayyukansu abu ne mai sauƙi saboda ba sa da imani sabon al'ahzaba lam yadhabu su dai munafukan gane ko abdullahi bin ubai da sauransu suna tsammanin cewa wannan zimbina na kafirai lam yadhabu ba su tafi ba ana ba za su gushe ba zakkuwar da suka yi suna tsammanin sai sun ci galaba akan mu'mini sannan suna tsammanin ba su tafi sun bar masu imani ba wa in ya'til ahzab inda wannan runduna na kafirai za su zo don su kawo hari ga mu'minai ya waddu za su yi guri su munafikai lau annahum baduna fil arab ina ma su sun tahe su cikin daji tare da kauyawa sun yi zaman su yasaluna an anba'ikum suna neman labarin ku mana inda za su samu kofa to da za su sidade su kuma su can kauye sai dai su rinka tambaya ya suwa ne me ya same su ba abin da ya samu suwa ne suna dariya suna jin daɗi suna cewa mu dai mun samu mun san ciki shine yasaluna an anba'ikum suna tambaya game da labaranku walau kanu fikum Allah ya ce inda ma sun tsaya cikin ku bustahiba sun tsaya tare da ku ma qatalu illa qalila ba za su yaki ba sai dai kadan ma'ana ɗan kaɗan sai dai don kare kansu ma'ana in dai don kare ku ne ba su yi sai dai in sun ga wuta za ta shi su ne za su tashi ɗauki makamin su kare kansu kamar dai ɗan daura cikin maza ana yaƙi misalin da zai hito ko ba haka ba ne yanzu ɗan daura cikin maza ana yaƙi in ka ba shi takobi yana riƙewa eh amma lokacin da aka sare shi a ƙafa ko a ɗuwawu ya ga jini na zuba da kashe rike zai karba don ne zai kare kansa shi ba wai yana yanki ba ne don kuwa yanzu ta kai za a cin mai ne ba da kare kansa ta bi suke su ko da suna tare da ku ba za su yaƙi ba in ma za su yaƙi za su yi ɗan kaɗan ne don su kare kansu daga kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya kasance mana kyakkyawan koyi game da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance a gare ku mana wajibi ne a gare ku ku mulki koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru a ahzab da sauran wurare duka manzo Allah shine kyakkyawan koyi ya kasance a gare sa ai mun ji a labarin da muka nishin fida surar manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsaye a gazotul ahzab in kana komanda ba ka tsayawa gida ka zauna ko duk wani abu da za ka jagoranta kai jagora ka tsaya tsayin da ka akan wannan abun ta yi za ta yi amma in ka koma baya-baya abun bai yi misali duka labarin da Allah ya ba mu akan munafakai abinda suke ma menene suke ma musulunci ba mu zala yana nan tare da su ba eh suna hujjan kuma shine suke koma su yi wani abu to yanzu inda a ce ya wakilta wani na ya koma gida ya zauna mai ke tsammani eh kun gane misali shi yasa duk abu mai muhimmanci da kake jagoranta ka koma gehe ka tsaya tsaya a yi da kai in an zo gina rami wanzu Allah yana tsaye shi ma yana gina ana gina tare da shi in dutse ya gagara sai shi ce ku kawo kai bismillah fasa musu shi a ci gaba da aiki yana kallon duk abin da yake tafiya haka ake komanda a halakar yaƙi in aka baka komandi na yaƙi kai ne jagora na yaƙi baka tura yara ka ce ai kaza ai kaza a sakaki ka shiga gaba sai kaga an ci nasara saboda a cikin yaran kan ma akwai munafukai wani in ya fahimci babu ogana to duk wata tsiya yana yi don wani ɗan iska ne saboda ogan zai daina iskancin kun gane misali amma in ya san babu organin ta ba ta yi to haka ko a bangaren kasuwanci in kai dan kasuwa ne kakka yi wasa da jarinka ka ce to ku ta yi aika za a tsaya ka ga nawa an ka sai nawa an ka sai da miyan ka samu ba ka wasu abin ya lalace maka ai kun ga da yawa daga cikin waɗanda suke karewa mutum ya samu jarin shi sai koma yana wasa ba a wasa komi shiga gaba ake Allah ya taimaka mu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ككاوان كوي يا كسنتي أغريك ومنزو صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله ومتمن دي يكي فاتن هدوار الله يكي نيمان ككاوان سكامكو أغنى الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر كو لكم ران اللاهرة معنى يسامو يسيرا ران اللاهرة كريا هدود عذابا الله سبحانه وتعالى وذكر الله كثيرا سأنكما يأنبت الله ديوا زما الذكر باللسان والقلب يوم أنبت الله أهرشنك لكما زوجينك أم فهمت هوسا الله مدوكين سركي يسام داشي sai Allah ya faɗi sinfi na biyu yanzu can duk an ba mu hali ne na munafukai su munafukai kun ga abubuwan da suke ta yi ba na ƙwarai ba ne sai Allah ya gaya muna su muminai duk wannan rintsi da ake kun ga halinsu shi yasa Allah ya ce walam mara almu'minuna al-ahzaba su mu'minai yayin da suka ga wannan sojoji na kafirai wannan rindunoni na yaƙi qalu sai suka ce hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzon suka muna alƙawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzon sa sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan abin bai kara musu komai ba sai dai imani da miƙa waya ga al'amarin Allah. Kun gane misali, duk yadda kake jagora, kana da ‘yan gane kasheninka. Kun gane misali ko? Akwai ‘yan gane kasheninka, yanzu misali idan kana malami akwai 'yan gare kashenin malam wanda su ina kan harkar malam na komina na hausa ya faru ka san kana da su sannan kuma kana da 'yan zagon ƙasa wanda su duk tahiya ba a yi sai da su amma kuma suna yin zagon ƙasa ne ba sun taya su kai ta shi sa Allah ya raba biyu ya ce su munafukai dai ga halinsu nan ba halin ƙwarai ba ne amma akwai waɗanda su sun yi yaƙini sun tabbatar abin da Allah da manzon su faɗa gaskiya ne kuma abin da Allah da manzon su faɗa gaskiya ne gashi Allah maɗaukin sarki ya ba da nasara Allah maɗaukin sarki ya samu dace na'am Allah ya ce minal mu'minina rijal akwai mazaje daga cikin muminai sadaku ma ahadullah alai sun gasgata abinda suka yi ma Allah alkawari a kansa faminhum man qada nahaba daga cikin su akwai wanda ya cika sa alkawarin sa koma can baya su munafikai sun yi ma Allah alkawari da Allah madaukin sarki ya gaya muna wala kad kanu ahadullah min qablu ko sun yi ma'alla alkawari can baya cewa in an zo gurin yaƙi ba za su juya baya ba layuwan lunar adabara ba za su juya baya ba amma sun saba alkawari Allah ya ce to ku sani wa kana ahdullahi mas'ula alkawarin Allah abin tambaya ne to shine na Allah yake gaya muna wannan alkawari akwai mutanen kirki ma sun ɗauke shi ba su saba ba shi sa Allah ya ce minal mu'minina rijalun akwai mutane daga cikin mu'minai waɗanda suke sadaqu ma ahadullah alaihi sun cika sa alƙawarin da suka yi wa Allah madaukakin sarki suna nan kan alƙawarin su faminhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda ya cika sa bakancensa bakance shine nazar cewa na yi alkawarin in kaza ya kasance zan yi kaza Allah ya ce akwai wani sun cika sa wannan alkawari wa minhum man yantazir daga cikin su su kuma akwai wani suke jira su cika sa wannan alkawari mana suna fatan su mutu akan wannan alkawarin da suke yi mana kafin su mutu su zama sun cika wannan alkawari kuma baddalu tabdila ba su canza maganar su ba canzawa kamar yadda munafikai suka canza yayin da suka gamu taron kafurai suka canza Allah ce akwai wa'anda ba su canza ba Allah madaukin sarki ya samu dace wannan aya tana ɗaya daga cikin ayar da Zaid bin Sabit yake cewa ni dai na ji manzo Allah yana karanta wannan aya ngare Zaid bin Sabit ko ɗaya daga cikin wanda aka sa su rubuta alqur'ani yace wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ta amma lokacin da an ka ce in zo in rubuta alqur'ani ya nema bai same ta ba ko ina ya duba inda ake rubutu bai same ta ba sai da ya samu wannan ayar a gurin menene a gurin Khuzaimah bin Thabit al-Ansari yace sai gurin Khuzaimah na same ta kun gane Khuzaima shi ko Khuzaima in ya kawo abana yarda da shi mutum ne wanda Allah ya sanya shaidansa a matsayin shaidan mutum biyu idan na zo wurin shaida ina buƙatar mutum biyu to ya an ka samu Khuzaima to ya isa ban fahimci ko an gane abin da nake nuhi ba yanzu kamar wannan kamar shaidar kasuwanci ina son ko kuma a buga kai da misali da wani kana son mutum ya baka bashi ya yadda zai baka bashi in za a nemi shaidu don a rubuta ana bin ka bashi mutum nau za a nema mutum biyu ko? in ba a samu maza biyu ba an ka sami namiji guda da mace biyu ta yi ko ba ta yi ba to shi huzaima bin thabit al-ansari in kana neman mutum biyun da ka haɗu da shi to shi ya wakarci mutum biyun ashe kenan in ya kawo magana kawai babu wani abun nan
shi ne zai da yake ba da labari ya ce a wurin shi na samu wannan aya sai na rubuta a cikin ƙur'anin da nake rubutawa Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa shi wannan zaid bin sabit yake cewa nahsibu annaha nazalat fi anas bin nadab mu muna tsammanin wannan ayar an sauka da ita ne akan anas bin nadab wallahu a'lam Allah yake cewa li yajziyallahu as-sadiqina bi sidqihim don Allah subhanahu wataala ya saka wa masu gaskiya da gaskiyarsu ma'ana wayanda suka cika asa alƙawari Allah ya saka musu da wannan cika alƙawari da suka yi wa yu'adhibal munafiqina in sha in Allah ya so ya azabtar da munafiqai aw ya tuba alaihim ko ya yafe musu to kaman yaya munafiqi wanda yake munafiqi ne na haƙiƙa in Allah ya so ya yafe mai kafin ya mutu ya tuba amma in yan mutu bai tuba ba to shikenan ya shiga matsala kun gane misali
kowa ga wani za a kyale su ne daga ƙarshe ai an waigo musu kowa ga wani to haka ma wasu ƙasashe da manyan kahirai za su yi a a kansu in suka ƙare da manyan kahirai ƙananan kahirai da suna dawo wasu suna kyale su Allah ka kare mu